alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba za mu shiga kinan a darasi na biyu a cikin wani littafi mai albarka na a shurutus sala wa wajibatiha wa wa arkaniha sharuɗan sallah da wajibanta da kuma rukunanta mun ƙare ɓangare na sharuɗan sallah a takaice abinda ake ce ma sharuɗan sallah su ne abubuwan da dole mutum ya tabbatar da ya cika su kamin ya kabarta sallah mun gane su guda tara wanda kuka zano muna kenan sai mu zo ga me yake da suna bangare na biyu shine arkanus sala ma'ana rukunnan sallah abinda ake nufi da rukunnan sallah su ne abubuwan da ake yi a tsakiyar sallah a cikin sallah mala yace wa arkanus salati arba'ata ashara rukunnan sallah guda goma sha hudu ne na harko alkiyamu ma'al kudura tsayuwa tare da iko ma'ana mutum ya kasance yana iya tsayawa kin wa takbiratul ihram da kabbarar harama wa qira'atul fatiha da kuma karatun fatiha war ruku'u da ruku'i war raf'u minhu da kuma dagowa da gare sa was sujudu alal a'dha'i sab'a da kuma sujada akan gabbai guda bakwai wal i'tidalu minhu da kuma daidaituwa a cikin sujadar wal jilsatu bainas sajadataini da kuma zama tsakanin sujada guda biyu wa tuma'ninatu fi jami'il arkan da natsuwa a cikin gaba ɗayan rukunai watartibu da kuma sherantawa ma'ana a sheranta wannan ayyukan sai an yi ruku'i sannan a yi sujada sannan a yi kaza sannan a yi kaza waljulusu lahu da kuma zama domin wannan tashahurkin a tashahudul akhir ita ce tahiya ta ƙarshe waljulusu lahu da kuma zama domin tahiyar wasalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salati ga annabi wa taslimatani da kuma sallama guda biyu dukkaninsu rukunai ne na sallah nan an zano su ne a kai tsaye yanzu za a zano su tare da fara da bayani a kansu arrukunul awwal rukuni na farko alqiyamu ma alqudra shine tsayuwa tare da iko ma'ana ya kasance mutum yana iya tsayuwar wa dalilu qauluhu ta'ala dalili faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙumu lillahi ƙanitina kuma ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa kenan ku tsayu ku yi tsaye a gaban Allah kuna masu natsuwa kenan duk wadda ta yi sallah da zamne sallar ta bata mi ba bata yi ba sai inda larura amma akwai sallar da ko lahiyar kilau kina ikita a zamnewa zai gaya mu wace sallah ce wace sallah ce wadda lahiyar kilau kuma ki zamna ki a wiki kuma a baki lada aha sallan nafila jazakumullahu sallan nafila nafila kowace iri ya halatta ki ta a zamne kuma lahiyar kilau amma ita kuma sallan farilla dole da tsaye sai inda abun da ba makawa baki iya tsayuwan ne kuma tabbas baki iyawa kin gwada kin ga baki iyawa amma sallan nafila in kai ta da zamne rabin lada zaka samu abin da ya sa ita aka ce ya halatta ka yadda zamanin saboda dama ita ba farlanta maka aka yi ba kai ka ga dama ka ce za a yi za ka yi to shi yasa sai aka sawaka maka ita asani na biyu takbiratul ihram kabbarar harrama shine kabbara ta farko da ake yi wa dalilu dalili kuma hadithu tahrimu hatta takbir hadisin da manzo Allah yake cewa tahrimu hatta takbir abin da yake haramta sallah shine kabbara ma'ana da mutum ya ce Allahu akbar to duk abin da yake haramun a cikin sallah to ya haramta a gare sa shi yasa ake cewa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim abinda kuma yake walwale sallah shine sallama misali kina sallar la'asar kina zamna a cikin tahiya kin kare tahiya kin yi salati kin yi komi kawai sai mamaki ta kira ki sai kika ce iye kika tashi ka tai wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba a ta yi ko ba ta yi ba ku ba na amsa ba ta yi ba kuka ce ba sallamewa ne kai bata yi ba a tunda bata sallame ba sallar bata mi ba bata yi ba ana gane inda ta sallame to da sallar ta yi shikenan ta sallame ta isa barka ana gane da kyau ko amma in ba a sallame ba ko da ko an yi komi a cikin sallah in dai har aka shiga wani sha'ani to shikenan sallar ta lalace ta zamanto aikin banza dan ne mabuddari kai wa ba'daha bayanta kuma al-istiftah shine bude sallah wa huwa sunnatun shi kuma sunna ne qawlu subhanaka allahumma wa bihamdika istiftah kinnan shine fadin subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wannan ita ake cewa du'a ul istiftah addu'ar bude sallah ba dole bace sunna ce shine za ku ji idan kuna sallah a bayan liman kamin ya fara karatun fatiha ya yi ɗan shiru to wannan shirun na karatun wannan ce ya ce wa ma'ana subhanaka Allahumma ma'anan subhanaka Allahumma ai unazzihuka ya Allah ina tsarkake ka a tanzihar la'iqa bi jalalika tsarkakewa wadda ta dace da girmanka wa bihamdika ai sana'an alaika kuma ina yabo a kanka wa tabaraka smuka ai albarakatu tunalu bi zikrika ma'ana ai albarka ana samun ta ne da ambatonka wa ta'ala jadduka ai jallat azamatuka ma'ana girmanka ya daukaka wala ilaha ghairuka ai la ma'budu fil ardi babu abun bauta a ban kasa wala fis sama'i ko a sama bi haqqin da shancanta siwaka ya Allah in ba kai ba ya Allah shine ma'anan wannan addu'ar kenan bayan mutun ya ce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك سيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصلا على ذلك كنا أتكين سلم أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كي كبر الحرمة كي أدو أبود إسلا إما دي بك إيا تبكى منك هارا كارتو سيكاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سي أبن زي بيو أباي بيو تومي معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ معنى أعوذ ألوذ أي إنا نيمان سري وألتجئ كما إنا كوما وأعتصم بك كما إنا ريكو دكي يا الله يا الله من الشيطان الرجيم ka kare ni daga shaidan jihohi ai almaturudi almuba'adi arrahmatillah ma'ana korarre wanda aka nesantar da shi daga rahamar Allah la ya ni fi dini dan kada shaidanin ya cutar da ni a addini na wala fi ya ko kuma a duniyata wa qira'atul fatiha kuma karatun fatiha ruknun fi kulli salatin rukuni ne a cikin kowace sallah kowace sallah dole ne sai an yi karatun fatiha kowace raka'a fi kulli raka'atin kowace raka'a kama fil hadisi kama inda yazo a hadisi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta suratul fatiha ba wa hiya ummul wa hiya ummul qur'an kuma fatiha ita ce uwar alqur'ani kun gani fatiha nan da kuke rainawa ita ce uwar qur'ani babu surar da ta kai ta daraja a cikin alqur'ani abin da yasa ake ce mata uwal alkur'ani don saboda suratul fatiha kamar resume ce ta alkur'ani kamar ta takaita alkur'ani ana gane da kyau ko shi yasa babu abin da aka yi karantawa a duniya kamar suratul fatiha ko akwai shi ba ma fatiha ba qur'ani shine littafin da le livre le plus lu au monde c'est le coran livre kin da aka yi yawan karatu a duniya shine qur'ani ko da fami boda ne an sai isfe za su ma lafayin boda ko tun da shi ya sha musu kai a duniya gaba haɗai hatta bibin littafin kiristoci da littafin yahudawa ba a karanta shi kamar yadda ake karatun alkur'ani mai girma kenan bayan mutum ya yi a'uzu billahi mina shaitanar rajim sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ay barakatun wasti'anatun kenan bismillahi da sunan Allah ar-rahmani mai rahama ar-rahim mai jin kai nan malam ya kawo tafsiri na suratul fatiha fassarar suratul fatiha bari mu karanta ta sai mu fassara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ملا كتوا كتي آمين أدعاتي أكي نعم أتكين سلم أنا توا آمين بل ما يازو أحاديث من ذا الله يتي إذا أمن الإمام فأمنوا إذا لمن يتي ولا الضالين كتي آمين دون يتي آمين in yi daidai da mala'iku sun ce amin to za a gafarta masa to me fassarar alhamdu mala ya ce alhamdulillahi alhamdu sana'un yabo ne wal'alifu wallamu listigraki jami'il mahamidi wannan alifun da lamun da aka wani alhamdukin nan kamar ta game gaba ɗayan yabo da godiya ne kenan dukkanin yabo da godiya da cancanta sun tabbata gaba ga Allah wa ammal jamilu alladhi la sun'a lahu fihi amma abu mai kyau wanda mutun yayi wanda asali ba shi yayi sa ba mithlul jamali misalin kyawu wa nahwihi da makamancin sa to wannan ana ce mishi as-sana shine fasana'u bihi yusamma madhan to yabo a wannan ana ce masa madh la hamdan ba a ce masa hamd ma'ana Allah kawai ake ce ma alhamdulillah amma sauran sai dai ake masa ashkuruka ko amdahuka ko usni alaika rabbil alamin ar-rabbu huwa al-ma'budu ar-rabbu shine abun bauta al-maliku mai mulki al-mutasarrifu wanda yake jujjuya al'amura yanda yake so murabbi jami'il khalqi bin ni'ami wanda ya reni gaba ɗayan halittu da ni'imominsa gaba ɗayan mu Allah ne rene mu da ni'imominsa iskan da muke shekawa abincin da muke ci ruwan da muke sha kayan da muke sawa dukkanin su ni'imomi ne daga wa daga wa daga Allah maɗaukaki shi yasa ake ce masa murabbi wanda yake tarbiyyan gaba ɗayan halittu da ni'imominsa al'alamina kullu ma siwa Allah alamun duk wanda ba Allah ba alam ne abinda ake ce ma alam shine halitta wa huwa rabbu wa huwa rabbul jami' kuma shi Allah nan ubangijin gaba ɗayan halittu ne ar-rahman rahmatan ammatan bi jami'il makhluqat rahama ce wadda take ta game gaba ɗayan halittu ar-rahim rahmatan khasatan bil mu'minin rahama ce wadda take banci mutanen kirki wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa kana bil mu'minina rahima kuma Allah ya kasance ga mu'minai mai jin kai ne kenan Allah madaukakin sarki halittu gaba ɗayan su yana jin tausayin su amma tausayin sa ga mutanen kirki ya himi ya himi ya hiyawa domin ko ke ce da diya misali wannan na miki biyayya wancan kun ba su miki biyayya da Allah a wurin soyayya da tausayi wa zaki so wanda wanda yake miki biyayya wannan shine kenan domin duk wanda baya maka biyayya alama ce ta baya son ka alama ce ta bai girmama ka wani mai hikima yake cewa ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu yuti'u ka ce kana son Allah kuma kana saba mishi wannan ai hankali ma baya dokan sa domin wanda wanda kake so a dabi'ance kana masa biyayya kana yin abin da yake so kana nisanta da abin da baya ne abin da baya so maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako yawmal jaza'i wal hisab shine ranan sakayya da kuma hisabi ma'ana kilgon ayyuka yawma kullun yujaza bi amalihi ranar da za a saka ma kowa da aikin da yayi in khairan fa khairun in mutun ya aikata alkhairi zai ga alkhairi wa in sharran fa sharrun in kuma ya aikata sharri zai me zai ga sharri kenan dai kowa kowa ya debo da zahi bakin sa yema ko wannan shine kenan kowa rai yamma daɗi babu kawan mai shi wa dalilu qauluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa ma adraka ma yawmuddin wai ka san me ake ce ma ranar sakamako summa ma adraka ma yawmuddin sannan wai shin har ka san me ake ce ma ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ita ce ranar da wata rai ba ta mallaka ma wata da komai wal amru yawma idhil lillah kuma al'amari a wannan ranar gaba ɗayansa ga Allah yake wace rana wace rana ranar alkiyama gadan gadan tuwaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asa'u fa bi'sa ma sana'u gobe ba wai gobe juma'a ba gobe alkiyama za a saka ma kowa da abin da ya aikata in ya aikata alkhairi zai game zai ga alkhairi in ya aikata sharri zai game zai ga sharri hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudanu alfata yawman kama huwa da'inu abunda mutun ya shibka shi zai girba kin san ba za ki shibka dawa ba ki girbi gero ko ba za ki shibka masara ba ki girbi shinkafa abinda kika shibka shi zaki shi zaki girba ma'ana ba za ki aikata abin da kika so ba a duniya kuma ki ga abin da kika so a ina hausa suke ce kowa ya aikata abin da yake so to zai ga abin da bai so ba wannan shine kenan wal hadisu anhu sallallahu alaihi wa sallam hadisi kuma daga manzo Allah yace al kayyisu man dana nafsahu wanda yake kowa wayo shine wanda yake makansa kilgon ayyuka kullun tana lura wai aikin alkhairi nake yi shi yawa ko aikin sharri kenan wanda yake kowa wayo shine wanda yake ma kansa hisabi yake kokarin kusantar da kanshi ga Allah wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki dan saboda abin da zai iskowa bayan mutuwa wal ajizu shi kuma kasashe wawa gele gabo wawanya gelanya gabuwa man atba'a nafsahu hawaha shine wanda ya bi son zuciyarsa wa tamanna 'ala Allah al-amani ya rika gurace-gurace ita dai kullum ya za a yi ta yi kaza bikin wance mi za ta ɗumka auren wane gudunmuwa ta nawai kamata kai adashe su za ta kwasa yoshe ne za a bikin wane mutai mutai mu yi washe gade walle yoshe ne za a yi kaza amma ba su tunanin yoshe ne zan yi kokari in gana sabke alkur'ani yoshe ne zan yi kokari in gana haddace alkur'ani yoshe ne zan yi kokari in ga na iya littafi kaza yaushe ne zan yi kokarin in ga nayi azumin nafila yaushe ne zan yi kokarin in ga nayi nafila ta sallah kaza nayi qiyamul layl yaushe ne zan yi kokarin nayi kaza nayi kaza na alkhairi ita dai kullun duniya a gabanta shine ma'anan ya rika gurin gurace gurace na duniya kawai wannan shine kenan Allah mala yace iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma ai la na'budu ghairaka ba ma bautan kowa in ba kai ba ya Allah ahadun bainal abdi wa bain rabbih wannan wani alkawali ne tsakanin bawa da ubangijinsa Allah ya abu da illa iyahu akan ba zai bauta ma kowa in ba shi ba Allah wa iyaka nasta'in shi kuma anan iyaka nasta'in ahdun bainal abdi wa bainar rabbih wani alkawali ne tsakanin bawa da ubangijinsa Allah yasta'ina bi ahadin ghairillah akan ba zai neman taimakon kowa ba in ba Allah ba a cikin abin da ba wanda isa masa shi in bawa ba in bawa ba in ba Allah ba wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim ma'ana ihdina ay dullana ka nuna mana wa arshidina ka shiryar da mu wa sabbitina ka tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya as-sirat al-islam hanya madaidaiciya shine musulunci waƙila ar-rasul wasu malamai suka ce shine manzon Allah waƙila al-Qur'an wasu kuma ce al-Qur'ani wal kullu haqqun kuma dukkanin su gaskiya ne ka shiryar da mu hanyar musulunci ka shiryar da mu hanyar manzon Allah ka shiryar da mu hanyar al-Qur'ani wal mustaqim alladhi la iwaja fihi ita ce hanya da babu karkata a cikinta siratal ladina an'amta alaihim ay tariqal mun'ami alaihim ma'ana hanyar waɗanda aka yi ni'ima a kansu wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki wa man yuti'i Allah war rasula kuma duk wanda yi ma Allah da manzo biyayya fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to wa'annan suna tare da wa'anda Allah ya ni'ima a kansu minan nabiyina na annabawa was siddiqina da da siddiqai was shuhada da shahidai was salihina da mutanen kirki wa hasuna ulaika rafiqa kun madalla wa'annan sun kyautata su kasance abokai ma'ana madalla in wannan su ne abokai ghairil maghdubi alaihim wa humul yahudu wanda Allah ya hushi akan su ne yahudawa ma'ahum ilmun wa lam ya'malu bihi dan tare da su akwai ilimi sannan ba su yi aiki da shi ilimin ba fa as'alullah an yujannibaka nas'alullah an yujanniba an yujannibana tariqahu muna roƙon Allah ya nisantar da mu daga hanyar su walad dallin su kuma batattu wa humun nasara su ne nasaru ya'buduna Allah ala jahlin suna bautar Allah akan jahilci wa dalalin da bata nas'alullah ko nas'alullah an yujannibana tariqahum muna roƙon Allah ya nisantar da mu daga hanyar su wa'annan mutanen guda biyu Yahudawa da Nasaru Yahudawa Allah ya ce ya hushi da su don suna da ilimi amma ba sa mi sun san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon karshe amma suka kime suka ki imani da shi Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah fiye da mayan da suka san iyayensu don Allah ya siffanta musu shi a cikin mi a cikin littafin suna a taura amma da ya zo don ba cikin kabila su yake basu suka ki imani da shi kenan sun sani ba su yi aiki da mi ba da sanin su shi yasa ko musulmi ya siffantu da wannan siffanto zai ya siffantu da siffa ta yahudawa kin san abu baya da kyau kuma ki ki take ki kije ki tai wannan laihi ne wanda yake sa mutum ya kamancece ne da wa da yahudawa wannan shi ne kenan sai na gaba su ne nasaru an ce musu batattu don saboda su su ma kama hanyar ba da Allah ya turu musu annabi isa a matsayin manzo su suka ce menene sai suka ce wane ne wasu suka ce Allah ne wasu suka ce dan Allah ne to kun ga su sun ma karce sun ma bace ma hanyar ba su ma kama ta ba shi yasa aka ce musu walad dalin batattu su kuma siffan shi ne jahilci duk lokacin da mutum ya zama da jahilci to ya siffantu da siffatawa ta yahuta nasaru ana gane da kyau ko kina ita rayuwa abu biyu ne ka yi ilimi kuma ka yi mi ka yi ilimi ka yi mi ka yi aiki da shi in ka yi ilimin baka tsira ba sai ka yi mi ka yi aiki da shi wani malami yake cewa hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayya'u duk rayuwar da babu ilimin addini mummunar rayuwa ce shi kuma da ilimin da ba aiki da shi bai kara mutum takawa to bata lokaci ne a cikin abin da bai amfani ba kenan mu ji tsoron Allah so da yawa zaka ga a ce mata suna karatu amma kuma sai a hankali wajen ayyuka anan ake barin su baya kenan mu ji tsoron Allah madaukakin sarki duk wanda ya karatu bai aiki da shi ba karatu zai zama tun mishi hujja akan shi shi yasa manzo Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ay lima la ta'maluna bima ta'ab lima la ta'maluna bima ta'lamun me yasa ba ku yin aiki da abin da ku sani kabura maqtan inda Allah ya girman laihi a wajen Allah ya kasance kuna aikata abin da kun san laihi ne musamman ko mutum ya dogari ya tabbata ya ci gaba da yi can ba a rasa ba an kauce an dan yi dan kuskure wannan amma a ce kin sani kuma ki ci gaba da yi ki daure wannan shine abin da yake jawo mutum hushin Allah madaukakin sarki sai Allah ya hushi da shi ma ya hana shi shiriwa wannan shine kenan kin ce ma ɗayan ki zagi ba kyau amma kuma ki ta kulma musu zagi ah shege dan banza dan kaza dan subhanallah ke na aikin banza da kike yi yi tsoron Allah a gyara ƙauluhu wa dalilu dalilin dalilin batattu ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙul hannu na biyu ukun bil aksari na amala ka ce shi mu nuna muku wanda suka yi hasarar ayyukansu alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya su ne wanda aikin su na duniya ya bace a cikin rayuwar duniya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alhali kuma suna tsammanin suna kyautata ayyuka ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa'annan su ne wanda suka kafurce ma ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi da haduwa da shi fahabitat a'maluhum sai ayyukansu suka lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna da haka ba za mu tsayar musu ba a ranar alkiyama da ma'auni ma'ana ayyukan da suka yi sun tayi a banza dan saboda ba su yi su ba a bisa kan tafarki na me na ilimi tafarki na sani wal hadithu anhu sallallahu alaihi wa sallam hadisi kuma da gare sa shi manzon Allah yace la tattabi'unna sanana man qablakum tabbas sai an samu wasunku da za su rika bin hanyar waɗanda suka gabace ku hadwal quzzati bil quzza sawu bayan sawu ma'ana yanda suka yi sai an samu wanda za su kwaikwayon suna yi hatta law dakhalu juhra dabbin har sai ya kai da za su shiga a cikin ramen damo la dakhaltumuhu da kuma kun shiga a cikinsa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al yahudu wan nasara shin yahuda da nasaru qala sai manzo Allah yace faman tusuwa in ba su ba akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin ma'anar wannan hadisin shine nan manzo Allah yana jan kunnuwan mu ne yace za a samu a cikin musulmai wanda za su rika kwaikwayon turawa kafa da kafa yanda suka yi za a samu wasu musulmai suna kwaikwayon su ma haka za su yi da a ce za su shiga a cikin ramen damo su yahuda da nasaru to da sai an samu musulman da za su shiga a ciki muna lokacin ko ba mu lokacin a yanzu ku ji wani shegen aski da da yara suke yi irin askin da mu a da wanda suke shi su ne su ne kawayawa kayau kawayawan ma dosawa ana gane da kyau ko dosawan ma wanda ba su da addini suke yi shi maguzawa amma yanzu gashi nan yara suna ganin shine wayewa zazzabe wando wanda a asali wanda aka suna zazzabe wando sune yan luwadi amma yanzu saurayi kaga shi gani yake wayewa ne zazzabe wando a da mace ya kaga ta hoto akan titi irin shiga irin ta dan karamin minijif ta sa kaya wanda suka tanke ta hajiwar ta ake yi amma yanzu gani ake mai yin wannan ita ce ita ce wayayya duka kuma koyi da wa koyi da wa koyi da turawa a da ba a san da an yi aure boye a kawo a kawo mace da miji su zamna ana bizu bizu subhanallah gaban gaban maza da mata kuma gaban yan yara ana koya ma yara hutsara ba a san wannan ba duk gawa aka koyi wannan abubuwan gawa aka koyi shi ku ba na amsa turawa su suka san wannan kun ga wannan manzo Allah yana jin kunno mu ne akan koyi da turawa babu abun koyi ga turawa duk abin da zamu yi koyi da shi ga turawa to wallahi sai ya kasance ci baya ne babu alkhairi face manzo Allah ya nuna muna Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wanda ya kasance kasance abun koyi gare mu wanda ya kamata ya kasance abun koyi gare mu shine rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da matansa wal hadithu thani hadisi na biyu iftaraqat al yahudu ala 71 firqatan yahudawa sun rabu akan kungiya 71 waftaraqat an nasara ala 73 firqa nasaru su kuma sun rabu akan kungiya guda 10 guda 73 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة su kuma wannan al'umma ta ina ji akwai kuskure ko ni nan isnatani ne ko yawa isnatani ne na farkon nan wajen nawa talatin suka sa yake nasaru su kuma za su rabu saba'in da biyu wannan al'ummar tawa su kuma za su rabu talatin wa saba'in na firka saba'in da uku kullu hafin nari dukkaninsu guda saba'in da ukun nan guda saba'in da biyun nan dukkansu suna a wuta illa wahidatan sai dai guda kawai kulna muka ce man hiya ya rasulallah wace ce wannan ya ma'aikin Allah qala yace man ala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi su ne wanda suka kasance akan kwatankwacin abin da nake a kansa da ni da sahabbaina kinan wannan shi ma yana nuna rabuwar da musulmai suka yi dukkanin shi koyi ne da yahudawa da me da yahudawa da nasaru wannan kuma yana nuna muna hanya wadda za ta tabbatar da kai akan musulunci na gaskiya shine kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa da sahabbansa domin kun ji manzon Allah ya ce gaba ɗayan suna wuta sai wanda suke abin da nake akai da ni da me da ni da sahabbaina war ruku'u war raf'u minhu daga cikin rukunnan sallah ruku'i da kuma dagowa da gare sa was sujudu da kuma sujada alal a'dha'i sab'a akan gabbai guda bakwai wal i'tidalu minhu da kuma daidaituwa a cikin sujadar wal jilsatu bayna sajadataini da kuma zama a tsakanin sujada guda biyu wad dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu ya ku wanda suka yi imani ku yi ruku'i kuma ku yi sujada wal hadithu anhu sallallahu alaihi wa sallam ya zo kuma a hadisi daga manzon Allah umirtu an asjuda an umurce ni in yi sujada ala sab'ati a'zumin akan gabbai guda bakwai duk wanda yayi sujada ba akan wannan gabbai guda bakwai ba to sujadar sa ba ta yi ba idan kuma sujada ba ta yi ba sallah ta yi ba ta yi ba tunda an rasa rukuni daga cikin rukunin sallah kenan sujada akan gabbai guda bakwai ake yin ta menene gabbai guda bakwai shine na farko goshi goshi da hanci hanci yana daga cikin waɗanda dole sai an aza shi a ƙasa duk wanda ya salla hanci shi bai tafi ƙasa baya da salla ana gane shi ko ku gane wannan da kyau domin za ka gani hatta ka samu wani babban mutum wani yana salla amma hanci bai tafi ƙasa ba hanci da goshi abu guda ne dukkanin sai sun tafi ƙasa sannan hannuwa ko shi tahi tahin hannuwa su ma dole sai sun mi sai sun tabi kasa kuma tahi kawai ke tabin kasa banda me banda karan hannu ma'ana nan baya ba a aje shi kasa bari in nuna muku kenan kenan ba a yin haka hannuwa ba a aje su kasa a cikin sujada me ake ajewa kasa tahi wanga shi kadai a wajen sujada kenan ba a aje hannuwa kasa na gaba shine gwiwowi su ma gwiwowi sai dole sun mi sun tabi kasa sai na ƙarshe su ne dugadugai na ƙawahu misali idan mutum ya sujada sai ya ɗage dugadugansa baya kun sa akwai masu haka nan ko daga mutum ya sujada sai ya ɗage ƙafarsa guda ko duka biyu to shi ma wannan sujada ba ta mi ba ba ta yi ba kenan sujada akan gaɓɓai nawa ake yi gabai nawa ake yi guda bakwai goshi da hanci daya tahin hannu biyu kenan uku aha sai gwiwowi su ma biyu kenan nawa biyar ko sai kuma dugadugai na kawa biyu kenan bakwai ana gane da kyau ko na'am mala yace waqtu ma'aninatu fi jami'il arkan da kuma natsuwa a cikin gaba ɗayan rukunai wattartibu abinda ake nuna natsuwa a cikin gabaɗar rukunai shine duk abinda ake na sallah ka natsu a cikin yin sa wattartibu bainal arkan da kuma jeran rukunan nan sai an yi kabbara sannan ayi fatiha sannan ayi kaza sannan ayi kaza sannan a sallame wa dalilu dalilin wa'annan gaba ɗayan su hadithul musii hadisin wanda ya munanta sallansa an abi huraira ta kala daga abu huraira ya ce bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam haka dai wata ran muna zamna wajen manzon Allah iz dakhala rajulun sai wani mutum ya shigo fa salla sai ya salla fa qama bayan ya yi sallan sai ya tashi thumma jaa sannan sai ya zo fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sallama ga manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce masa irji koma fa salli kai sallah fa innaka lam tusalli domin kai baka yi sallah ba fa fa'alaha thalathan sai wannan mutumin yayi koma yayi sallah har sau uku yana yi ana gane da kyau ko sun makala sannan sai ce wallazi ba a saka bil haƙƙi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya nabiyan a matsayin annabi la uhsinu gaira hada ban iya sallah in ba wannan ba faqala fa'allimni ka koyar da ni an gane wannan hadisin manzo Allah ne wata ran yana zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya shigo ya kabarta sallah ya kare sallah ya zo yima manzon Allah sallama sai tahiya sai manzon Allah ya ce masa koma kai sallah domin ba sallah bace kai ana gane da kyau ko ya koma ya kare irin sallar da ya dazu ya sallame ya koma manzon Allah ya ce koma kai sallah domin ba sallah bace kai kun sanya yake sallar shine yana koton kurciya ma'ana sauri-sauri yake a cikin sallah kun baya natsuwa a cikin sallar a wata riwayar manzon Allah ya ce bayan mutunan ya tahi ya ce laumata haza ala halihi hazihi lamata ala ghairin millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan mutunan ya mutu akan wannan halin na irin wannan sallar da yake yi ta koton kurciya sallah ba natsuwa to da ya mutu ba akan tafarki na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kina ganin kina ta sallah kina ganin kina sallah wai ashe aikin banza kike yi a me zahi me jayo haka rishin natsuwa a cikin sallah to da ya ga dai ba sarki sai Allah sai ce to manzo Allah ko ya mini ni wannan ita ce kawai sallah da na iya faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa idza kumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fakabbir to kai kabbara Allahu akbar thumma rfa thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran sannan ka karanta abin da ya sauki tare da kai na alqurani thumma rka sannan kai ruku'i hatta tatma'inna raki'an har sai ka natsu a cikin ruku'i sun marfa sannan ka ɗago hatta ta atadila qa'iman har sai ka daidaito a tsaye sun masjud sannan ka yi sujada hatta ta tuma'inna sajidan har sai ka natsu a cikin sujada sun marfa sannan ka ɗago daga sujada hatta ta tuma'inna jalisan har sai ka natsu a zamne sun mafa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a cikin sallaka gaba ɗayanta ana gane da kyau ko kun ga nan sai manzo Allah ya koya masa a cikin komai ya natsu ya yi shi shi yasa malamai suke cewa al-khushu'u min akadi arkanis sala natsuwa ita ce mafi girma daga cikin rukunan sallah dalilin natsuwa ne aka ce idza hadara al-asha'u wa hadaratis salatu fabda'u bil asha'i qabla as-salah idan lokacin sallah yayi kuma ga abinci ya zo kuma kuna jin yunwa kuna jin yunwa to ku ci abincin sannan ku yi mi sannan ku yi sallah dan mi dan kada a zo ana cikin sallan nan ai ta tunanin wannan abincin ko ka ka a zo ka mu ƙara sallah ya huce in kin san tai bace kwalankwalbi ne in ya huce baya da dadin sha an san kwalankwalbi ko tai ba ta musamman mata masu juna biyu suka yi yawan shan shi ni manta nake da kwalankwalbi sai sai in akwai juna biyu lokacin da za a matsa mini in so garin rogo da kaji ana a so garin rogo to akwai matsala ko in ce ko in ce akwai sabon aiki kinan yauwa abinci na gaban ko gane wanda aka ce abinci na gaban sallah ba ana nufin abinci yayi sallah daraja ba a'a domin dan me yasa aka ce ki ci abincin kamin ki je ki sallan dan saboda sallah ayi ta mi yanda ya kamata kenan wannan ƙarin daraja ma ne akan mi akan sallar akan cewa ita sallar fa ba yanda aka so ake yin ta ba dole sai an mi dole sai an mi dole sai an nasu shine ana bada labarin mu dan shiga pause wai ana labar ana bada labarin wasu wasu mutane ne lokacin sallaye aka kawo abinci ana gane da kyau ko sai wasu suka ce a tsaya a ce abinci suka ce a yi sallah to sai akan a yi sallah yarin jaye su yanzu ana kabarta sallan ana sallan sai liman waje ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah an kawo zaman tahiyya fa ya ce kai kuma tsobuna kwanan nan kai kuma tsobuna kwanan nan maimakon mi maimakon assalamu alaikum ana gane da kyau ko kun ga tuwo ya yi tasiri ko bai tasiri ba sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi ko ba ta yi ba hada na ce kun ji inda maza Allah ya ce a ce kuma tsokwa nan a cikin sallah kun ga sallah ba ta yi ba to shi sa aka ce da a samu nutsuwa a ci sannan a yi mi na a yi sallah haka in kina jin hutsari ko kina jin kashi ko kina da arwalla an gane ko dole ki sallan nan amma akwai lokacin da dole sallar za a gabatarwa akan abinci shine in ya kasance in aka ce sai an tsaya an ci abincin lokacin sallar zai ne zai wucewa to shi kuma na lokacin lokacin sallah ba a wasa da shi shi kuma shi kuma lokacin sallah ya yi komai min a kada shurutis sala in dai har in kun tsaya cin abincin kamin ku kare cin abincin lokacin sallah zai wuce to a wani lokacin ku gabatar da sallah akan me akan me akan abinci mura'atan lil waqti dan saboda kula da lokaci a za mu dan tsaya nan mu shiga pause wanda suke da tambayoyi minti biyar minti minti shida sai ai tambayoyi sai mu ci gaba a darasi na karshe kenan insha Allah na'am masu tambaya masu tambaya akan darasin da ya gabata